بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على عظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وصدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin wannan sura mai tara albarka a wannan masallaci mai tara albarka suratul waqi'a a yau muna ranan laraba haka ne ko? Na'am. E, takwas ga watan Ramadan, shekara 1447 Hijiriya, wanda shi ne 25 ga watan biyu watan Fabriye 2026 miladiya in sahat. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ga makatar da faɗan gaskiya da fahimtar ta da aiki da ita. Kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tsari daga faɗawa cikin shi. idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mun fada cikin shi Allah mana gafara shi ya goge shi daga kirazanmu idan ban manta ba a cikin wannan sura mai tara albarka suratul waqi'a a jiya mun ga daga aya ta farko zuwa aya ta goma sha biyu wanda Allah subhanahu wata'ala a cikin ayoyin nan yana mana bayanin wasu ahwal wasu halayya da za a shiga na tashin kiyama yanda idan kiyama ta tsaya duk masu karyata tashin kiyama a nan duniya ba su isa su karyata ta batun da gatanin kiri da muzu wannan ranar tashin kiyama ita ce wanda yake ganin cewa shi ne kambamamme shi ne mai girma mai daraja in bai ba Allah ba zai ta kaskantar da shi ya kasance cikin asfala safilin a kai shi cikin wutar jahannama wanda ake tunanin su ne kaskantattu a nan duniya wanda kake ganin kai in ma ya tsaya wurinka sai ka kore shi in ya ba Allah su ne wanda suke ɗaukaka su ne ‘yan gaban goshi wurin Allah subhanahu wa ta'ala. A wannan tashin kiyama ranar da ake girgiza ƙasa ne, a shiga ta, a tankaɗe ta, duwal watsu kuma a maida su ƙura ba su da nauyi shakat an sheke su wani wuri su koma kamar abdiga an kakkaɓe su babu komi duk girman duwal watsun nan. An gane ko? sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da kwatanta mana ya ci gaba da faɗa mana a wannan lokacin mu za a ka samu gida nawa gida uku wa kuntum azwajan talata za a kalka samu kashi kashi gida uku akwai 'yan hannun dama wanda ake ba su littafin su ta hannun dama wanda suke murna suke nuna littafin su Allah ya ce ka duba ka yi abun mamaki da darajar da za su samu kashi na farko kenan kashi na biyu akwai 'yan hannun hagun ka duba wanda ake ba hannunsu littafin su ta hannunsu na hagun wanda sai an zira litta- hannun nasu a can bayansu a ja a dungura masa littafin nasu ka duba mamakin wulakanta azabar da za su samu sai kashi na uku shine Allah ya ce wasabiquna sabiqun sai masu rugai-rugai a aikin alkhairi ula'ikal muqarrabun wa'innan su ne makusanta fi jannatin na'im daga nan kenan ina ga muka tsaya ko kenan wannan as-sabiquna as-sabiqun wanda suke rigai-rigai a aikin alkhairi suke rigai-rigai in menene su ne gaba in aka ce kaza su ne gaba su yi rigai-rigai su riga kowa zuwa aikin alkhairi وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماوات والأرض كو كوي غوغاوا إزوا نيمان وتا غفرة تا أوبنجيجinku da nema aljanna wanda haɗin ta haɗin samai da kasai an gane ko gaugawa ake wurin aiki alkhairi ba a shinkiri da an zo kawai kai kai gaugawa a shiga a shiga a shiga a shiga to shine sai Allah ya ce ulaiikal muqarrabun sune wannan makusanta ɗan gaban goshi an gane ko fi jannatin na'im to suna cikin aljanna aljannatai na ni'imomi na ni'imomi masu ni'ima kala kala sai Allah subhanahu wataala zai faɗa mana su wane ne wannan wato as-sabiqun as-sabiqun wanda suke muqarrabun din nan sai Allah ya ce mi
bismillahir rahmanir rahim ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما نعم إلا قيلا سلاما سلاما To, kaga na Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi da faɗa mana kashi-kashi na mutane guda uku ko, da wa aka fara. Sai aka fara da mutanen dama, aka zo mutanen hagu, sannan sai wa asabi'u da sabi'un. To, yanzu za a biyo bayanin kowanne daga cikinsu. An gane ko? To, kuma da za a biyo bayanin kowanne daga cikinsu, sai aka fara da manyan. Asabi'u na sabi'un. da Allah ya ce wa'annan su ne makusanta su ne ‘yan gaban goshi a cikin aljanna mai ni'ima sai Allah ya ce su wane ne wa'annan mutanen mu je ƙashin baki Allah ya ce fullatun min al'awwalin wasu jama'a ne masu yawa na daga al'umman farko mutanen farko wa qalilun min al-akhirin kuma da ɗan kaɗan daga cikin mutane na daga mutanen ƙarshe al'ummar ƙarshe an gane ko ala suririn mauduna suna kishinkiɗe akan wasu gadaje gadaje gadaje wanda suke kumshe wato da ado na zinariya wasu malamai suka ce bayan zinariya da lu'ulu'u da azurfa da menene duk wani kayan ado an gane ko suna kishingide muttaki'ina alaiha mutaqabilin suna kishingida a saman wannan gadajen suna fuskantar juna an gane ko yatufu yatufu alaihim wildanun mukhalladun yara 'yan ƙanana 'yan harkon tasowa abin sha'awa suna zagayawa a cikinsu suna kewayawa a cikinsu domin yi masu hidima an gane ko suna zagayawa da mi bi akwabin suna tafiya da kofuna kofuna a hannayensu an gane ko kofuna marasa marhi vera ka ɗauki verde champagne ɗin ake ce masko suna tahiya da su wa abari sannan da butoci butoci masu makama an gane ko wa ka'asin min ma'in da kokuna kokoko kokoko na giya a giya irin ta aljanna na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la yusaddauna anha wala yunzifun wannan giyan nan ba ta sanya su ciwon kai in suka shata sannan kuma ba ta sanya su mi buguwa su bugu su yi maye su yi marisa an gane ko wa fakihatin mimma yatakhayyarun tare da 'ya'yan marmari furwi na daga abin da suka zaɓa suna so su ci an gane ko walahmi tayrin mimma yashtahun sannan tare da kuma a kawo masu naman tsuntsaye wanda suke suke sha'awar su duk tsuntsun da kake sha'awa za a kama naman shi Allah subhanahu wataala ya cika ni'imar yace wa hurun in da mata masu yalwatattun idanuwa wanda idanuwan nasu baki lut hori hori tas ka amsali lu'lu'in ka amsali lu'lu'il maknun kai ka ce wato idanuwan nan ko ka ce matan nan da aka masu tanadi kamar lu'ulu'u ne abin wanda aka wanda yake cikin taskantacce wanda yake cikin kwafsan shi lullubabbe an gane ko sai Allah ya ce jaza'an bima kanu ya'malu wannan abin duk da aka musu tanadi sakewa ne na daga abin da suka kasance suna aikatawa a nan duniya Allah ya ci gaba da cewa la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima ba su jin wani zance yasashe marar dadi wala ta'thima na lagaw ko kuma su ji wani abu zance mai janyo sabo an gane ko zance dai da zance marar dadi babu shi a cikin lokacin nan sai illa qilan salaman salama sai dai su ji ana salaman salama aminci aminci na'am mu dawo mu dawo tarjuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana, Wa'innan mutanen, fullatun min al'awwalin, wasu jama'a ne, wato jama'a ne masu yawa daga mutanen farko, an gane ko? Mutanen farko na zaka samu tafsiri kala kusan fullatun min al'awwalin jama'a mutane da yawa ne daga mutanen farko wa khalilun min al'akhirin duk kuma da kaɗan daga cikin mutanen ƙarshe. Zaka samu tafsiri kusan ɗadawa akan wannan kalmomin guda biyu. jama'a ne da yawa daga mutanen farko sannan kuma kaɗan ne daga mutanen ƙarshe. Magana ta farko shi ne wannan sulla jama'ar da za su shiga aljanna muƙarrabin ɗin nan da yawa ne daga mutanen farko al'ummomi na farko tun daga annabiwa Adam alaihi salam zuwa annabi Isa ƙarshe ƙarshe zuwa annabi Isa su ne da yawa ka tara annabawan nan da mutanensu to almuqarrabun as-sabiqun as-sabiqun sune za a hada su kasance cikin jama'an nan na wannan annabawan duka mun gane ko sannan kadan daga cikin mutana karshe kenan mutanen wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaji wannan abu na biyu kuma to nan sai ka gani kamar a ce ma sai ka ce kamar sun yi mutanen yawa sun yi mutanen annabi yawa ko a'a ka duba ka ga tun daga annabuwa Adam mutanen shi a haɗo da mutanen wa annabi Nuhu wanda suka bi shi da da da da ha'a zo annabi Isa su za a haɗa a haɗa su a yi kwamfaran su da mu ai sun yi mu me sun yi mu yawa a sun yi mu yawa mana tunda tun yaushe ake yi annabawa annabawa annabawa an gane ko to wannan tafsirin na farko kenan wasu malamai suka ce a'a ka cokam duka maganan nan ga al'umma annabi Muhammad ake dukanmu kawai da mu ake. Sullatun minal awwalin wannan jama'a ne na mutanen farko gaba ɗaya na wanda suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yace khairul qurun qarni fiyayyen qarni wanda qarni qarni fiyayyen cycle shine cycle din da na rayu daga cikin shi in ji rasulullah summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum sannan cycle mai biyo mashi sannan cycle mai biyo mashi an gane ko yanzu muna sekil na nawa kenzan sekil ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam kenzan muke ko mil katsan karan karan set kenzan sekil muke to fiyayyen sekil fiyayyen sekil shine sekil din da annabi ya raye da shi an ce sekil karn shine shekara nawa shekara 100 kenan 100 din nan na farko yayi kowanne 100 albarka sannan ɗari na biyu sai ya fi kowane ɗari albarka sannan ɗari na uku haka ne annabi ya ce kenan shi ne aka ce hullatun min al'awwalin jama'a ne da yawa na daga premier cycle ɗin nan dozim cycle tourism cycle wa qalilu min al-akhirin kenan kuma jama'a kaɗan ne daga mu sekil na yanzu zuwa sekil na gaba in akwai shi eh wa ya sani an akwai shi ka sani ko an shiga ma sai zam sekil Allahu a'lam wa yas'alunaka anis sa'a qul inna ma ilmuha inda Allah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba suna tambaye ka yaushe ne za a yi tashin kiyama annabi ka faɗa musu ka faɗa musu cewa ilimin tashin kiyama a wurin Allah yake waye sanar da kai cewa tashin kiyama tana nan kusa Allahu a'lam an gane ko waye sanar da kai cewa watakila Ramadan din nan shikenan kawai na gaba kiyama ce Allah mana gafara Allah kama mana kenan in akwai wasu duka da mu da su sauran mu 'yan kaɗan ne za su shiga cikin wannan mun ga tafsirin nan na biyu ko tafsiri na uku suka ce sullatun min al-awwalin jama'a ne da yawa na daga al'umma ta farko kenan kowane annabi kowane annabi mutanen shi na farko ai sun fi na ƙarshen zama mutanen mi mutanen kirki kowane annabi wanda suka zauna da annabi Musa na farko wanda suka rike musuluncin taktak misali ɗai suke da bayan rasuwa annabi Musa da zuwa ƙarshe wanda sahabban annabi isa wanda suka ce za su kama mashi alal hawari yuna nahnu ansarullah an gane ko ansarullah to wannan ɗaya suke da wanda suka biyo baya baya suka dinga wannan kaga kowane annabi mutanen farko farkon nan nashi sai a tattara su tun daga annabi adam har annabi muhammad sai su kasance sullatum min al-awwalin muna fahimta ko su kuma na baya bayan na annabawa da mu na baya baya wa qalilun sai mu ce kaɗan daga ciki mun gane bayanin nan ko yanzu daga cikin wanda suka ce wato mutanen farko na al'umma na ƙarshe kuma na wannan al'ummai sai suka ce to ai mutanen farko an an ce mu ne na ƙarshe hadisi ingantacce ya nuna cewa mu ne na farko mu ne na ƙarshe amma kuma as-sabiqun na shiga aljanna mu al'umma annabi mu ne na ƙarshen al'umma ko kuma mu ne na farkon shiga aljanna sai aka ce to wannan na ƙarshen kenan mu ne wato na ƙarshen nan kenan wannan ke ga sannan ka gane cewa wato jama'a jama'a da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ya ce masahabbai inni la'arju da ya karanto wannan sura an gane ko da ya karanto wurin nan Abu Huraira ya rawaito lamma nazalat yayin da aka sauko wannan aya sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin da aka sauko wannan ayan masu shiga aljanna as-sabiqun jama'a da yawa daga mutanen farko kadan daga mutanen karshe kenan sai aka dauki waccan ma'anar na al'ummomin gaba daya da kuma mi sai Abu Huraira ya ce shakka zalika ala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin sai yayi ma sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam yauni suka ji cewa hasu kadan ne fanazalat sai aka ci gaba da sauko sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin an gane ko jama'a ne da yawa daga mutanen harko sannan jama'a ne da yawa daga cikin mutanen karshe sai faqalan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake fadi inni la arju an takunu an takunu ruba'a hil janna annabi yace duk da yawan jama'an nan ni ina kwadayin zan ku kasance rubu'in ahal janna en ka kashi ɗaya cikin hudu na yan aljanna ka duba duk jama'ar da suka wuce amma annabi ya ce yana kwaɗayin zan mu kasance 'yan karɗan ahal janna a waccan ruwa ya ce fakabbar na wa hamidan Allah waccan ruwa ya ce muka yi kabbara muka gode ma Allah annabi ya ji daɗi ya ce inni la'arzu an ta kuna sulusa ahal janna kai ni ina son ba ma 'yan kar ba ina kwaɗayin ku kasance mi 'yan ciyar na 'yan aljanna 'yan kar da 'yan ciyar wani yawa 'yan ciyar ya yi yawa wata ruwa ya ce fakabbar na wa hamidan Allah muka yi kabbara muka gode ma Allah annabi ya ji daɗi ya ce inni la'arju an takuna shaqra ahal janna ni ina kwaɗayin ko nisfa ahal janna ina kwaɗayin ku kasance ku ne yan demi a raba yan aljanna gida bi al'umma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu zan mu kasance rabi rabi kuma a raba mu sauran al'ummomi bal wata ruwaya annabi ya ce inni la'arju an takuna thulutha ahal janna dukiyar na ayan aljanna dukiyar duka mu shige Allahu akbar Allah kai mu wallahi muna yawan hadi akwai ratara bashi na'am an gane ko fullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin kenan mun gane wannan ko sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ce mana ala على سرر موضونة mm.
متكئين عليها متقابلين ‘yan aljanna can mun ga cikin gidajen su ko yanzu kuma zan mu gani haɗuwa ‘yan aljanna kasan ‘yan aljanna suna haɗuwa ‘yan mana za a haɗu a ƙyaƙyace a ba da labari a tuno duniya a ji daɗi a hole a more ‘yan mana ba cikin gida ba kaɗai za a tsaya akwai kasuwar ‘yan aljanna cin kasuwa ta ‘yan aljanna ya tabbata cewa ‘yan aljanna za su je cin kasuwar ‘yan aljanna don juma'a ba hosu cin kasuwa ba ce aje a siyo eh, goruba da daudawa da wane ne a komi kana da cin kasuwa ne na haduwa da jin daɗi aje wata iska mai kamshi ta zo ta dinga shiganmu insha Allah in mun dawo gidajenmu matanmu su ce wallahi wannan hutar da kuka yi kun ƙara kyau kun hita kyau duk kowace kasuwa ha in ka je iskan nan ta kaɗe ka sai an yi modifiya halittarka Allahu akbar mu ma in Allah ya yarda mu kalle su mu ce wallahi mu ma da bin mu da dawo mu kun ƙara kyau kuma sun ƙara duk an canza kamar ita ho aljanna daɗi ne wanda bai yankewa kullum kuma miza ajur ake ma daɗin kaga miza ajur ka san duk in kai miza ajur sai abu ya sauya miza ajur ake yi mashi daɗin kowane lokaci akwai haɗuwa ta ƴan uwa akwai haɗuwa ta abokai an gane ko ba mu gani ba a cikin wannan haɗuwar yake cewa inni kana li qarin yaqulu yaqulu a innaka laminal musaddiqin a idza mitna wa kunna turaban wa idza mana inna lamab'uthun a qala hal antum muttali'un fattala fara'ahu fi sawa'il ai ana hira ne cikin mutane sai ɗaya cikin aljanna ya ce ni wa ina da wani aboki yana ce mana wai yanzu kai kana da- da gaske kake ka ce wai in mun mutu za a tada mu ya ce wai ba ku gan shi ba sai su tsinkayo shi can cikin mine ne tsatsake wutar jihim wannan kenan a aljanna akwai mi haɗuwa za a haɗu a dinga hira to ai a cikin wannan haɗuwar ce ake ba 'yan aljanna damar su ceto wasu daga cikin abokansu da 'yan uwansu na wuta فما لنا من شافعين in sun ga ana ceto sai su ce fama lana min shafi'in wala sadiqin hamim an gane ko ɗan aljanna in sun zo ana haɗuwa sai wani ɗan aljanna yana da wani aboki tare suke rayuwa a duniya shi ma mumini ne amma zunubin shi ya yi imanin shi yawa ya shiga wuta an gane ko sai su zo sai ya ce Allah jin daɗi na a aljanna in ga aboki na wane shikenan sai a ɗauko shi halas ɗan aljanna kana ji duk abin da hukaci sai an maka shi kankace dai ne kana faɗi sai an maka shi an gane ko shine ai imam shafi'i yake cewa uhibbu salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim ash-shafa'a wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi walau kunna sawiyan fil bid'a imam shafi'i yake cewa ina son mutanen kirki ina son in naga mutumin kirki wallahi ina son shi sai imamu shafi'i saboda kaskantar da kai ya ce amma ku sani ni fa ba mutumin kirki ba ne to kai imamu shafi'i ya ce shi ba mutumin kirki ba ne ka sa ai tawazu ne ya ce ni ba mutumin kirki ba ne ba ya ce ina son su saboda dai in samu ceto a wurinsu ko da ta lalace na shiga kaza zan samu ceto su ce a mutumin mu ne yana son mu muna son shi ya ce ina kin wanda kasuwancin shi saban Allah ne ko da ni ma ina yi yana yi sabanin mu na yau ha mu duk wani abokin saban Allah kawai aboki ne dan sigari dai in ya ga dan sigari bai yi ne dan iya ne in ya ga dan iya ne cam kawai kilewa salai Allah wa da gafara ya akwai ta ne ya ya subhanallah imam shafi'i yace wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi ina tsani duk wanda saban Allah ne kasuwancin shi koda iri ɗaya muke kaga yana shan sigari kana sha kakkaso shi nesa nesa an gane ko ka gan shi dan yoyo ne kai ma dan yoyo ne nesa nesa wannan ke ga an gane ko kaga sai a ceto su a maido su aljanna cikin ina suka gano suna ina cikin hira da haduwa da ake na aljanna suna haduwa ana hira ana tuno duniya ana kaza a kyakyace a yi dariya to a nan yan wuta ne sai su dinga cewa malana min shafi'in shin wai mu banmu da wanda zai cece mu wala sadiqin hamim wala wani abokin mu masoyi wanda muke kusa da shi a duniya ya shiga aljanna banmu da shi wanda zai cece mu a ina ta wuce shi yasa wallahi mai abota da mutanen kirki eh mana in kaga mutumin kirki ne wane ko bai so ku yi abota da shi saboda menene yace anil mar'i la tas'al wasal an qarinuhu fa kullu qarinin bil muqarin yaqtari yace in kaga mutum kakka tambaya wane ne shi ka dubi abokin shi in kai bako kana son ka gane bakon ka menene kyale shi zai zo ma da irin shi in yau ta zo da katon barawo ya ne bakon ka kenan eh mana in ka je gari kana zuwa wurin mutanen ku haka ne ko yau ka zo gari yau ka zo gari ba a sati sai ka samu yan uwanka haka ne abokanka na aiki yanzu alaran mai yana yin bulaguro da ka gan shi ka gani bakonka ya zo ya dawo ma da alaran ya shigo da shi gida ka san ai bakonka makaranci ne haka ne ko yahu ta sai ya dawo ma da kafinta ka san kafinta ne wasal an qarinuhu fa kullu qarinin bil muqarin yaftadi duk wani aboki yana koyi da abokin shi ne hausawa suka ce in kaga abota hali ya zo daya haka ne ko yace fa in kana za sharran fa in kana za khairan fa in kana za sharran fajanibu sur'atan in abokin nan naka ka lura cewa ma'abucin sharri ne ka nisance shi da gaugawa kar ka zauna tare da shi wa in kana za khairan faqaribu taqtadi in kuma kaga abokinka mutumin kirki ne kullum kusantashi kusantashi sai ka samu shiriwa sai ka samu ka nutsu kan hanya siratu mustaqim to kaga ana haduwa a aljanna kuma akwai ziyara ta mi ƴan uwa ƴan uwa za ku haɗu a aljanna tsakanin kai da ƴan uwanka da uwayenka da ƴan uwanka da yayyinka ana haɗuwa ana hira sai dai kuka sani wata ruwaya aka ce ba a shiga gidan mu ta aljanna a kai ma ka je ka gani al'amuran mutum labar ka shaha akwai inda ake haduwa kai ka bukaci ganin shi shi ya bukaci ganin ka sai a kwatse sai a hadu a yi hira a more a ji daɗi an gane ko sannan kuma a aljanna aka ce 'yan sama suke isko 'yan ƙasa eh mana kai da darajar kada ibada kada matsayinka ba ta kai kai sama ba ina za ka ka je ka gano titunan yan sama misali ya burge ka kuma ka ce sai an kai ka kuma dole a kai ka dan janna da ya ce a kai shi sai an kai shi da ka hodi in dai aka baka dama hodi to sai an ma an gane ko sannan ka sani in ka aka samu kai per de famille ka shiga aljanna an gane ko zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatuhum ka shiga aljanna kuma famin ka su ma suka yi aljanna to kai kana sama su suna kasa a ina kwatse ku aki daga ku aki sanadiyya shiwa shi fayar da famin shi sai a daga ku wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum bi iman aljanna akwai ni'imomi marasa iyaka to kaga ana haduwa baka gani ba ba shiga gidan mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ruwaya ta huto cewa ya shiga aljanna yana yawo sai ya ga wani gida sai ya ga wata mata tana arwalla sai aka ce mashi gidan umar ne mata umar ce annabi sai ya gaugawa ya wuce ya gidan kyamkyam zai shiga ne sai ya gaugawa ya wuce ya zo yana ba da labari sai umar ya ce lima ya rasulallah me yasa baka shiga gidana ba ya rasulallah ya ce ligirati umar saboda kishin umar umar sai ya hushe da kuka ya ce subhanallah a fi ka ugaru ya rasulallah shin akan ka zan dinga kishi ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna saboda kishi umar bai shiga gidan shi bai wuce idan annabi bai shiga gidan mutum wa zai shiga gidan wani kuma kaga anan kishi abu ne mai kyau annabi ya ce addayus la yadkhul janna duk wanda bai kishin iyalin shi bai shiga aljanna a same ka baka kishin matarka baka kishin diyarka baka kishin uwalka baka kishin kanninka ina baka kishin yayyinka ba kai ba aljanna baka kishin kamshinta to ya ne zamanin mu yanzu ya koma sai ma samari in sun yi sabon aure eh a zo a tattaro me ake ce mashi abokanai a shigo a ci tuwo a yi wane ne a buɗe subhanallah mata ta zo zangwai zangwai zangwai fi sabilillahi zo abakare suna yaba abokai suna yaba matarka kana jin daɗi bakka da kishi wani irin mutum ne kai Allah mana gafara zan ba da wani misali matar alaramma matar alaramma ɗalibanmu ce fasali na take lokacin amma lokacin da alaramma ya aure ta ko da muka je gida alaramma ba ta hutu ba ba kishi ba ne wannan kishi ne tana ƙurya muka je gida alaramma eh kuma haka ne wannan shi ne daidai muka yi da hiranmu muka hutu muka tahiye mu halas wurin shi muka zo an ce laraba an kace musu ya iyali sai su ta ishe alaka eh ina ruwan ka da ita mi me alaka ka da ita ni ka sani ni zan bi hiranmu wannan abin da addini ne ya zo da shi sai ka yi magana a ce a zahin kai ne zahin wane ne zahin addini a ba za haka haka musulunci ya zo da shi su mataye taske su ake zan mu gani nan zan mu gani a cikin sura na yanda ake taske su ko dan mun gani a baya na aljanna ma ya ake taske su ita ho darajar mace a taske ta ne an gane ko kishi yana da kyau a yi kishi ana haduwa ko muna haduwa a aljanna sai Allah subhanahu wataala ya ce ashil alaka eh na'am shi wanda zako shi wanda kuka kaima ba malami bane ba duk wa'azin da uwayen ta suka mata gida bai ishe ta ba na'am shi ba malami bane ba wai wani wani a mata wazi a mata wazi shi an goma malami wani Allahumma illa to da shiga daga can gude ku tsaya bai randa kuna ki ji tsoron Allah kaza kaza min wara hijab eh tana can kurya wai yanzu wadan renin wayo har wani abu ake ana bizu bizu hasbunallahu wa ni'mal wakil duk mu a zo cocktail a zo wane ne gaskiya wai anya mun shirya shiga aljanna kuwa mun shirya shiga aljanna muke tabo gazan nan a duniya gaskiya a duba Allah mana gafara yace alasur yani alasuririn mauduna alasuririn mauduna wato suna haduwa an gane ko akan gadashe wanda suke kumshe da zinariya an sassanya masu an masu adon zinariya wasu tafasir suka ce da zinariya da lu'ulu'u da jauhar da waɗe ne duka an masu ado gadajen muttaki'ina alaiha mutaqabile suna kishin gide a saman gadan kwanci na izza na jin daɗi na sarauta mutaqabilin suna fuskantar junansu ba mai juya ma wani baya kana kallon ka kallon dan uwanka da kake kallo ne na soyayya da mawadda zuciyar babu bakin ciki wanda za a nama fi sudurihim min ghillin ihwanan ala surarin mutaqabilin Allah subhanahu wataala yace duk wani abu na kuttu na takaici na bakin ciki mun cire su daga zuciyarsu sun kasance yan uwa a saman gadaje suna fuskantar juna wato kai karan kanka in ka kalli dan uwanka kana jin daɗin kallon shi ba ka ma juya baya bare ka kalli wani kuna kallon juna kallon juna kuna jin daɗi kuna samun ƙauna da mawadda da soyayya tsakaninku amma mu yanzu nan ho duniya kana iya kallon mutum ba Allah mana gafara ta ciki tana ciki ran da yama wani abu ka rike shi shi yasa in an tsallaka siradi ke da kai wani wuri anan ake mi ake warware komi anan ake hudda bakin ciki da kuttu sannan a shiga aljanna ba a shiga aljanna da kuttu babu kasan a yi sipriman kuttu daga cikin wannan ɗinka ranka babu shi ba kama san menene shi ba an gane ko bakin ciki gillin wani kulli babu shi an yi sipriman shi an gane ko ka ɗauki telefon ɗinka ne ka ɗauki telefon ɗinka kai sifirima a application ka je korvai kai sifirima shi ka samu taras ɗin shi a ciki babu an goge babu walillahi masallu ala kana kallon ɗan uwanka kana jin daɗi ala suririn mutakabilin suna fuskantar juna ana morewa ba shi kenan ba sai Allah ya ce me يطوف عليهم ولدان مخلدون da me بأكواب وأباريق وكأس من معين Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ce mana suna kishingidan nan ba a bar su ba haka nan su kadai an gane ko sai aka kawo musu wasu yara kyawawa masu kyau masu eh, me ake ce mashi ƙananan shekaru kuma wanda za su dawwama a haka kasan daga cikin wato abin da yake sanya ya mutum rai yaro ƙarami in yana shewa yana kewayawa in yaro aka mai ado an gane ko yaro na bariki aka mai ado ka gane eh ba irin wannan ba aka tsabtace shi yana walƙiya a nan duniya ma mu ɗauka a nan duniya ma yana walƙiya aka tsabtace shi aka sanya mai kaya masu kyau ga ƙamshin turare kowa so yake ya ɗauke shi amma wa in ya hoto jagal jagal ba wando ga rabin majina a nan rabin hawaye yayi nan shi yasa ku nemi yara yara yara ku sanya ku samu mata ku sanya yaran ku su zama yara masu capacity eh duk yaron ki in ya zama mai capacity wallahi kowa san shi yake ka duba ka gani in ka kalli yaro mai capacity yaro dan bariki in ya huto yana dan tahiya wallahi sai ya burge ka an ce wildan yara ne wanda za su dan iya ma hidima ba ƙananan yaran kuma ƴan matasa dai muhalladun in ka kalli cewa wanda suna da wammu a siffasu in ka kalli cewa yaro ɗan shekara goma misali ala sabilin misal yaro ɗan shekara goma kaga zai iya ma hidima ko to yaron na ɗan shekara goma ka duba na a nan duniya ka same shi ala sabilin misal in zai sa garin nan ya sa da kyan yana walƙiya ya zo in ya aje in ya sa ƙananan kaya ya tankiyo in ya sa trapeze da cravat ya kake ganin zai fito ka zo ka ga yara 'yan ƙanana 'yan shekara goma sha ɗaya kaza kaza ɗin nan in an huto an yi adon sallah kowane yaro sai ya burge ka yara masu capacity to suna can aljanna suna jiran mu wildanun muhalladun wanda za su dawwama akan cewa wannan sifar tasu ba su karuwa ba su raguwa gashi gashin nasu an sharce shi shas su ga yara in ka kalle su kaɗai jin daɗi ne sai a bar ku suna kewayawa a cikin mu suna zagayawa su kawai aikinsu aljannan nan kenan aikinsu saboda aljanna babu mi babu aihuwa to wannan su ne ɗiyanmu an gane ko aihuwa ai abu ne na wahala an gane ko kuma akwai ƙazamta za a zo da jini inda ba a zub da majina inda ba a zub da mi ake ce mashi miyau ina za a yi zub da jini yara ƙanana suna kewayawa ɗiyanmu na aljanna ke ga wildanun muhalladun Allah ya dawamar da su a wannan siffar tasu suna zagayawa a cikin mu za su ba mu mi bi akwabin Allah ya ce bi akwabin an aka ce ku ka ɗauki verde champagne haka yake ko a buɗe yake ba ba ba barhi to wannan da an zubo ma daidai sha wa abariq da butoci masu makama yanda za a dinga zubowa ana zuba ma ku da an zubo ma ka kwankwada la haula wala quwwata wal ba ma shi kenan ba da saura ma wa ka'asin min ma'in tare da mi wannan wato ka ce kofuna na giya ko ka ce mi ake ce mashi na'am ko ka ce ƙoƙo ƙoƙo na giya an kawo ta suna kewaya mu suna bamu sai Allah ya ce mi لا يصدعون عنها ولا ينزفون wannan giye idan muka shata batta sanya su Allah ya ce batta sanya su ciwon kai sabanin giyar duniya sai ta sa ka ciwon kai wala yunzifun sannan kuma ba sa yin me ba ta guse musu hankali ba sa maye amma giyar duniya da ka kwale ya kake kyalawu idanuwa sun jajjawur an yi wa ne sai ciwon kai sai kuma surutu daga nan sai an tokare kana tahiya kana la haula wala quwwata kana sa shak kana dubul shak da feti shak ana tahiya da ka zo kuma kai amai ka giya giya duniya ba dai ba wallahi Allah kana gani mu hakura da ita dan mu sha ta lahira Allah kai mu dan mu sha ta aljanna wato ita giyan nan Allah subhanahu wataala ya ce fiha anharu min khamrin lazzatin lisharabin da koramu koramu ne kala-kala na giya don jin daɗin masu sha da na in ka ɗauka kayan ƙwalewa na din mu bar su wallahi mu bar su in aka zo malam koda ita wiwi din nan sai mun je can mu ji ta kewa ya ka ganta ta can eh eh na wani malami ko ya ce wallahi dan wiwi aljanna ne ya ce shi zai sha wiwi Allah mana gafara za su kare ci to kai yanzu an ce ma ka dawo girman ka zira- zira'i saba'in zira'i saba'in an aka yi rinji ka san sai ya yi haka Na'am. eh dole la yusaddauna anha wala yunzifun ba ta sa su ciwon kai ba ta bugar da su ita giya ta duniya wallahi ko an ce ka ko an ce ka shata in ka ga efese gwandar dinta ga mai hankali ya ci a ce ya barta efese gwandar da take zuba wa mutane ka san a da su larabawa kawai abin shan su ne siyasa aka san ko ta tarijiyan aka haramta ta sai aka sa ta kuma daga cikin jin daɗinmu na aljanna an gane ko sai Allah ya ce mi وفاكهة مما يتخيرون da mi ولحم طير مما يشتهون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce daga cikin tanadin da aka masa a aljanna za ka gani daga cikin tanadin da aka yi a aljanna bayan giyan nan da yara suke rarrabawa to kuma akwai ababen marmari fakiha furi duk wanda ka zaɓa kowane furi ka zaɓa da ka ɗaskona shi a ranka akwai shi an gane ko sai a baka shi sannan Allah ya ce wa mi wa lahmi tayrin mimma yashtahun da nama na tsuntsaye na daga irin wanda suke marmarin ci an gane ko naman tsuntsaye yana daga cikin naman da yayi dadi ka san na tsuntsu ya hide na dabba akwai gami babu gami ka samu kazar rantsatsa da zabuwa rantsatsa talatalo dawisu Cam kawai, eh gaskiya zan mutu dawi tun da yana da wahalar ci ana. Tun da yana da wahalar ci. Akwai ratarafaji wallahi. Wallahi akwai ratarafaji Allah kai mu lafiya. Walahmi tsairin mimma yashtahun duk wani tsuntsu da ka sani naman da wanda ka sani da wanda baka sani ba zaka ci shi kana ci in ka da ci wata ruwaya kuma ya tashi ya gaba. in soyayye kake so akwai in gasasshe kake so akwai da haihe bankararre duka kawai ka more cam kawai kilewa salai kawai ya ce wa lahmi tsairin mimma ya da nama na tsuntsaye na daga irin wanda suke marmari sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mi وحور عين maimaita dai وحور عين ba su ji ba وحور عين Allahu akbar كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bayan haka kuma za a daɗa masu ‘yan aljanna za a daɗa mana insha Allah da hurun in cikin jin daɗin aljanna kenan. Kaga in ka lura sai an yi da zano ni'imomi ni'imomi sai a kama mi sai a kama ƙarshe da abokan tahiya abokan tahiya wa hurun in da mata masu yalwatattun idanuwa bakin baki luthorin hori lut- hori hori tas masu idanuwa kamar barewa aka ce ko ka ganta menene ghar'a'u far'a'u maskunun awariduha tsaf zaka ganta kyam kawai hurun in sai Allah ya ba mu misalin su mun ga bayanan su a baya ko mu je gaba kenan insha Allah Allah subhanahu wataala ya ce mana ka amsali lu'lu'in ka amsalin lu'lu'il maknun kai ka ce wa'innan matayen na hurun ain misalin lu'lu'u ne diamond wanda aka yadda yake cikin kwasfan shi wanda ba a bude shi ba diamond an an bude lu'lu'u ai ka gani an gan shi rana ta gan shi haske ya gan shi mutane sun gan shi amma matanmu na aljanna kamar wannan kusban ne ba wanda ya san menene shi sai mazajensu da suka je gare su rana ba ta dake su ba haske bai bige su ba wani mutum bai bige su ba shine Allah ya ce la- lam yatmisuhunna insun hablahum wala jan kuma ababan soyayya ne ababan soyuwa ne ga mazajensu mazajensu suna matukar ƙaunarsu an gane ko suna son su suna begen su kuma a taskance suke a nan shine muka ce zan mu yi bayani kan darajar mace ita ce a same ta a lullube an gane ko in ka lura ni'imomin nan na aljanna kowane Allah yana ba mu su a ina a hili a can kaga nan da muka zo mutaqabilin muna zamne da ƴan uwanmu muna fuskantar juna mi aka kawo mana giya aka kawo mana mi furwi aka kawo mana naman tsuntsaye amma da aka zo mi hurun ain sai aka ce maknun ka amsalin lu'lu'in a taskantaski a dunkulaski ya ƴar uwa mace wallahi darajarki tana cikin kulkule kanki ina amfanin matan da suke yawo tsirara kasiyatun ariyat annabi sallallahu alaihi wasallam yace sinfani min ahli dar lam arahuma wasu sinfa wasu iri na yan wuta wanda ni ban gansu ba daga cikin yake cewa mata ne kasiyatun ariyat sun sanya tufa amma kana ganin su a zarsaki menene zarɗin mace ka san al'aurar mace annabi yace almar'a kulluha aura ma'adal waji wal ne. mace dukan ta al'aura ce banda huskarta da tafin hannuwanta duk abin da mace ta huddo ba kewa bayan huska da tafin hannuwa to ta huddo al'aura ita ma huskar da ta yi hannuwa hannu ya kwashi lalle ya zama mi wala yubdi na zina ta hunna ka gani ka su huskantar da adansu in huska ta shaho ta shaho hoda ta shahi kwalli makeup rouge à lèvres huska ta zama mi lokacin da huska bata al'aura an aka wanke ta tas kawai aka hoto da ita tsula huskar ta haka nan ita ce ba al'aura ba ga mace mun gane ko duk wanda shi yasa Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara duk wanda ya bar matar shi ta huto a wannan yanayi ta huto al'aura sai an tambaye shi ka bar diyarka ta huto kanwarka yayalka kai hatta da uwarka wallahi sai an tambaye ka saboda mi saboda uwa ma ana masu mi nasiha mi annabi ibrahim ya ce ya abati ya ce da harko da ce ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budu shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani asiya ya abati inni akhafu ayya masaka azabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya kaga annabi ibrahim sai yake mababan shi uba ma'aihi nasiha ya babana me yasa kake bauta ma wanda abinda baya ji baya gani kuma baya ma komi kaga ana ma uwaye nasiha amma ana musu nasiha ta mi da nutsuwa cikin siga mai kyau ka zo ka zamna kuna hira baba abin nan da yayi bai dace ba saboda Allah kaza kaza ya ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza baba kana ganin kaza mamma kaza kaza kai cikin daraja cikin girmamawa ko da kafirai ne zaka musu ladabi amma sai ka musu nasiha an gane ko kai kuma ma'aihi ke ma'aihiya duk wanda ya samu ɗa mai mai nasiha wallahi ya su judu shukur ya duka ya gode ma Allah ta sujada Allah ya cece shi mana kamar 'yan uwanka nasiha bakka bari iyallanka yanda bakka yarda kana kallo su shiga wuta su hada yanzu misali aka hura gobara ta tashi la qadar la Allah tsare kaga babanka ko mammanka ko anwanka ko waye ya ruga da gudu sai ya shiga ka bar shi kuma sai ka bar shi ya shiga waccan wutai mun gane matsala ko ai kaga wutar duniya baka bar shi bai zahabura yace sai ya shiga da ƙarhi da tsiya da wala haula to can ma ka bar shi ya shiga ka ruko shi ku anfusakum wa ahlikum nara kakka bari diyarka ta dinga huta kasiyatun ariyat kakka bari su dinga huta azur kai ka duba ka gani namiji da shi za a gama lalata in ya tashi aure ya ce a nemo mana mace ta gari yau ita wacce wadda kuwa ya lalata eh to ke kuma ke baki gane haka ke yan uwa kawai sai ki tsaya ke ta tahiya haka nan malamai suna ba da misali kai ka gaya akuya wallahi wallahi kai ka gaya akuya ita ce dai bindin ta a dage dama dai Allah mana gafara malamai suna ba da misali suka ce ka ɗauko halawa guda biyu halawa ko ka aje ka buɗe guda ka aje ta a ƙas ka rihe guda ka aje ta a ƙas wace ce ƙwari za su hara hauma buɗaɗɗiya kai in ka zo ɗoka wace zaka ɗoka rufaffa shi ne mace kin buɗe jikinki duk wani ɗan iska duk wani hayaniya ke zai zo ke za a zo ma shaidannu ma wanda kake samu ana ganin shaidannu aksari shaidannu suna ɗoka halitta ne su zo su isko su eh mana suna bin halitta ne a aji wanda ba su yi addu'a ba ne sun tako su a dush ko wani abu ko wani abu kan sana amma da yawa masu bin shaidannu wani jeni tata wani wane ne suna biyo wannan masu bugun aljanu malam kuke rukiya ba suna faɗi ba mafi yawan gaskiya duk wanda musu sutura ta biyu.
wanda ba su sutarta jikinsu ne su ga siffai su zo su bi su suna faɗi ai ko sai ai sun ga siffar ta ne suka bibiya haka ne ko Yawa ma.
to wannan kuma rufaffai kuma kaga wannan in ka tashi aure duk wanda kaga ya aure ta shi ma ɗan iska ne alkhabithatu Lil khabisi.
lil khabithin munanan mata lalatattun mata kangararrun mata na kangararrun lalatattun mazaje ne wal khabithuna lil khabithat su kuma lalatattun maza da mun na nasu mata lalatattu ne an gane ko kenan mu kula mu tsarkake kanmu mu kiyaye kanmu mu kiyaye matanmu mu kiyaye ɗiyanmu mu kiyaye kallonmu daga wuta wannan siffa ba abin da za ta ƙara maka ba abin da za ta ƙara maki sai azaba Allah da hushin Allah wai ka san tuka menene ake din neman duniya ne shine wani malami yake cewa menun wannan ko eh, ba nuniya ba inna ahla ishatan qadaitaha zahabat lazatuha wal ismu hal mafi jin daɗin rayuwar duniya da ka ji ta jin daɗin ya wuce zunubin yana nan babban jin daɗi dai a ce na mutum dai jin daɗi ya ce ya yi zina ko to wanda ya yi zina jin daɗin zina yanzu misali ka yi zina da la'asar ta kai ka gobe da la'asar jin daɗin Hey, barbar ma da ka'ida shi kenan wal ismu hal zunubin ha Yana nan.
yana nan sai ka je ka tuba to Allah mana gafara Allah tsare mu ka gani sai aka ce matan kamar lu'lu'u ne wanda yake kisfance ki dunkule kanki shine darajar ki bace an gane ko da aka tashi nuna mana jin dadin mu na mata aljanna sai da aka ce mana a dunkule suke a rufe suke an gane ko an taskance su ba wani abu ya shaƙe su ba wani abu ba sai Allah subhanahu wataala ya ce mana sakamako ne na abin da suke aikatawa jaza'an bima kanu ya'malu kamar yadda ta yace hal jaza'ul ihsan illal ihsan shin menene sakamako na kyautatawa ai sai kyautatawa shi yasa Allah ya ce duk wannan abin da aka mana jaza'an bima kanu Ya mazo.
sakamako ne na daga abin da suke aikatawa a 'yan aljanna sai aka ba su wannan abin an gane ko wannan kuma kaɗan daga abin da aka ba 'yan aljanna ne tunda sauran ma la ainun ra'at wala uzunun Sami'a.
wala khatara ala qalbi bashar sai Allah ya ce mi لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما Mm.
إلا قيلا سلاما سلاما
wa 'yan aljanna ba su shi a cikin aljanna zance marar daɗi lagau zance ya yi sassan zance wala zancen da zai sa su zu- wani wani zunubi wanda ba a so zance na banza a yi hira ta banza wani batsa wani gautsi wani wane ne duk babu shi a aljanna hira ce lahiyayya za a dinga yi sai dai su dinga jin aminci aminci mala'iku suna ce masu salaman salaman tahiyyatuhum fiha salam su ma in za su gaida junansu suna salam salam gaisuwa kawai aminci aminci babu lalataccen zance illa kilan salaman salama sai dai kaji ana salaman salama sai Allah ya ce ni
وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين mm, في سدر مخضود mm, وطلح ممدود mm.
وظل ممدود وماء مسكوب Mm.
وفاكهة كثيرة Mm.
لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا Allah لأصحاب اليمين mm, cika dai ثلة من الأولين وثلة من الآخرين mun ji wannan gobe insha Allah Eh, fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma da muka yi karamcin ilimi Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya share shi daga kirasan mu sannan ya sanar da mu abin da yake shine daidai wannan aljanna Allah subhanahu wataala ya kai mu cikin tamshara tarafaj Allah subhanahu wataala ya yi mana zanuban mu gaba daya masu taimaka ma addini Allah subhanahu wataala ya lullumka dukiyarsu masu neman jari Allah subhanahu wataala ya ba su jari daidai da su masu neman aure Allah hada su da daidai da su wanda suke da auren su Allah zamanar da su cikin iyalin su lahiya ya ba su arziki mai amfani da zasu kula da kansu da iyalansu اللهم يسر لنا الأمور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا قد هوائجنا وهوائج كل من أوصينا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا وقد هوائج كل من له حق أن ندعو له يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم وأشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصائر عباداتنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته